الرحمن الرحيم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya ta baraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ya mana jagora muna cikin suratul mu'minun muna kan aya ko za mu fara aya ta uku insha Allah da muna so a yau biyu mu gama da wannan insha Allah gobe kuma ma dora insha Allah yau ana nawa ne ga wata yau tara ga watan Ramadan hijirar banza Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum ina wa malam fatan alhairi allah ya ji kan iyaye allah ya sa allah ya saka da aljanna amin malam ke tambaya ta ita ce don allah ina son malam ya yi min bayani me ma'anar hulɗi wanda masu aure suke yinsa yayin rabuwa da juna allah ya saka malam da alkhairi ina godiya to kul'i kalma ce balarabiya kuma taso ne daga kala'a ya kala'u wato sai aka samu yin kul'i din kuma asalin kalmar kala'a tana nufin tuguwa wato kamar wani abu ne wanda kake tare da shi sai ka tuɓe shi ka aje an samu yadda Allah ya magana da annabi Musa nakhla ana alaik ko ce ka cire ta kalman ka anan khala ana alaik ya cire ta kalmansa ina an ce yayi kulli kulli kamar yadda ka rubuta ko ta rubuta cewa yayin da masu aure suke rabuwa ba kowane aure ne ake rabuwa da shi akan kul'i ba kul'i yana tasowa ne daga mace sai namiji ya yarda da shi sai hukuncin rabuwar aure sai ya faru shi ne mace ta ce ba ta son miji amma an tambaye ta baya ciyarwa baya suturtawa baya kula da ita baya jinyarta komai na rayuwa ta ce komai yanayi ta mu'amala ta aure duk yanayi komai ita ce dai ta ce kawai soyayyar ta ya ishe shi haka ana samun ko? to shi yasa za ka ji kotu da ana cewa to ta biya kudin kiyayya na yanzu wannan kiyayya ce to wannan kudin shi ne shari'a ta ce babu laifi idan mace ta zo da irin wannan soyayyar ta ya kare ga miji amma komai yanayi babu laifi wato ta fanshi kanta da wani kudi ko kudin ya kai sadakinsa ko ya fi sadakinsa ko ƙasa da sadakinsa to shi ne duk abin da suka daidaita a kai za ta biya shi sai ta ɗauko kuɗi ta ba shi ko kuma a ce a sadaki kaɗai za a bayar wannan abin idan ta ɗauka ta miƙa masa ya karɓa to shi ne ya karbi aurensu ya mutu ko ya ce ya suke ko bai ce ya suke ba inda ya karba da wannan to shi kenan aure ya mutu ita kuma yanzu khala'at nafsaha an zawji ta tuɗe kanta daga mijinta shi yasa aka kira shi da kulli ina jin dai ka gane magana kai ne mai tambayar don na ji ka ce na ko masu na'amdin sun yi yawa wannan shi ake kira kulli shi yasa a kotu suke kiransa da kudin kiyayya domin yanzu ta ki mijin ne kuma wannan ya faru tun zamanin manzo Allah shi yasa kullum muke gaya muku idan za ka yi aure ka daina ma batun wai sai ka tara akwatuna da yawa a'a ita dai matar duk ta yi lissafin abin da za ta siya na akwati da zannuwa da komai sai ka dunkula kudi in ya kai miliyan biyu in ya kai uku in ya kai hudu in ma nawa ne ce to wannan shi ne sadaki sai a bata ta je ta sai kayan ta dama kaga in ta zo bata so to ba magana wani dogon lissafi miliyan uku dama aka aka biya saboda ku yawanci masu auren kuna da dan wauta da jahilci yanzu mun yi wannan magana sai wani ya ta kallon to shi a bar shi ya kayan auren mu shi yasa jiya da wani ya tambaye mu a fada wai ya gama komai bai sadaki ba nace ai ba kai komai ba ba abin da kai ai saboda sadakin shine na Allah wannan al'ada ce kawai ake amma idan ka ce ga yadda za ka cewa ba za ka sai waɗannan kayayyakin duk ta yi lissafi za ta biya a matsayin sadaki babanta ya karbi kuɗi miliyan uku a jiya mata cefanen zannuwa in ta zo ta ce ba ta so ma ta ƙi to dama zannuwa na ta ne dai ruwan kuɗi na sadaki miliyan uku kina so dole ki nemo ki biya saboda haka abin ya faru a gaban manzo Allah wanda aka ba ta gona ce gona ce shine sadakin ta zo ta ce ya rasulullah ta gaji da auren nan ba ta son mijin komai yana yi amma ba ta so zalata kina son zaki mayar masa da gonar shi eh shike nan ta mayar gona aure ya mutu amma kai yanzu da yake akwai dan gidadanci da dan jahilci da ƙauyanci da baka san shari'a ba sai kuka dauki al'ada ka je ka gama shekaru kana tara kayan aure miliyan biyu miliyan uku zannuwa duk ka tara kuma in an zo sadakinka dubu ɗari biyu ranar da ta zo ta ce ba ta son ka in an je kotu sai a tambaye ka nawa dai sadakinka ce dubu ɗari biyu ne ba shi kudinsa gidari sauran lannuwa duka data ne a banza na ka gane magana ko? ko ba gane ba ne? shi yasa shari'a ta saka waɗannan abubuwa saboda yanzu babu dalilin kiyayya shi yasa musulunci ya tsora mata wadda domin an tambaye ta ciyarwa akwai an tambaye ta sutura akwai an tambaye ta jinya akwai an menene ya dame ki da kike neman aure ya mutu ba na son sa ne to shi kenan su alƙalai sai suka sama kudin kibiya kudin kiyayya shi kuma musulunci ya ce kul'i an gane wannan shi ne maganin kul'i wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwa da fatan alhairi ko alkhairi muna yi wa malam addu'ar Allah ya saka da alkhairi ya kuma ƙarawa malam lafiya amin hadda ku gaba ɗaya mu ɗaliban likitanci ne to Eh, medical students a jami'ar gombe muna ajin ƙarshe shine muke barar addu'a daga gurin malam da kuma dukkanin 'yan uwa musulmai akan jarrabawar da muka sa a gaba lalle kasan dama likitoci su da sufayen yan boko don sun fi kowa ke kasa kasa da karance-karance a yin kaga likita ya yi mala ya sha wahala daidai ba da gaske aka yi ko ba ko kana musu idan ka gama jami'a shi in ya gama karatunku da shi ba dai ba ne na jin ko wannan ne ma sa aka fifita su akan mutane a wajen albashi ko saboda gaskiya karatun yana da wuya kuma sai ka daure za ka ci kwakwa kafin nan saboda za a aika ka ne ka kula da lafiyar mutane to ka san kuwa ba da wasa ya kamata a yi ba domin annabi cewa ya man taqabbaba wa lam ya'rifu taqbi fa alayhi daman duk wanda ya yarda likita ne shi kuma bai san likitancin ba ya zo ya yi treatin aka samu mutuwa to zai biya diya kai kuma na karatu kaga ai ba ai wannan ba saboda wancan ya shafi lafiyar mutane kuma imamu shafi yana cewa bayan ilimin addini to ilimin likita shine yake bin bayansa a cikin ilimin muka haka imamu shafi yake saboda ka muna muku addu'a Allah ya ba da nasara Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ba da nasara ba wai aguna kaɗai ba sun ce dukkan musulmi kowa ya tiya su da addu'a da ka in ka zo shan ruwa sai ka saka su wannan doguwar takarda ce kuma ba mu cika son mutum ya cika full scarf ya turo mana ba don bayani ne kaga yaushe ba mu da lokaci da za mu yi ta karanta idan aka samu irin ka uku to shi kenan sun cinye mana lokaci saboda haka idan za a yi tambaya jas ka tafi kai tsaye ma dogon labari yana cinye mana lokaci kuma takardar akwai abin tausayi da yawa a ciki kuma akwai wani abu mai kama da ganganci a ciki kuma akwai tsoro dangane da haduwa da ubangiji a ciki shi dai mai takardar don ya san cewar ta iso kawai da mu faɗi wani abu ne can wadda a ƙarshe ya ambata ya ce wata mata ce tana da aure take bibiyarsa wajen shekara kusan biyu akan sai ya ya sadu da ita hanyar zina kuma ya ce wai shaidan yarin jaye shi daga ƙarshe wai bayan sun fara ba sai ya ji zuciyarsa tana buga ai ka yi sa'ad da baka mutu ba to da gaske ne mana zuciyarsa yake tana bugawa to kaga ina jin shi imani ne kila ya zo masa fargabar wannan abin ya shiga saboda na tausaya masa kwarai da gaske da yadda yake nadama kuma muna ganin nadamar ita kanta annabi ya ce at-tauba ce tuba ne amma daga ƙarshe sai yana tambayar mu yace kullum yana jin tsoron karfa Allah ya tantana masa azaba saboda wannan abun da yi to Allahu a'lam inda wannan har cikin zuciyarka ne hakan yake to muna da tsammanin Allah zai yafe maka ya kuma ce ya tura wa mai matar cewa ya yafe masa abin da ya sani da ma abin da bai sani ba kaga anan kuma yayi hankali don watakila da yayi wasa ya bambaro ta to da ya sha gora in ba sa ba kuma dama akan ya kamata shi yasa malamai ma suka jiya wa mutum da yayi irin wannan aikin sun kari mai mata yayi magana yayi kokari da ya tuba duk da cewa daga cikin abin da malamai suka bayar na hukunci zina da matar aure sama yake laifinsa sama yake da laifin da matar da bata da aure haka zinar wadda yake da mata ana kallon laifinsa ya fi zinan wadda ba shi da mata haka kuma zinar malami da ya sani ta ma zinarsa ta fi ta wanda yake jahili malamai sun karkasa abubuwan gida-gida ma dai duka sunanta zina suka ce kuma ita zina bala'un ne wa sharrun bala'i ne da sharri a cikinta amma wa a'zamuha bil mutazawwija wanda yafi girman bala'i da sharri babu kamar wanda ya zina da matar wani saboda suka ce akwai i'tida'un ala zawj akwai ƙetare iyaka akan haƙƙin miji domin an ci masa amana kuma an masa abin da ba daidai ba amma duk da haka malamai suka ce kafarar irin wannan laifi shine at-taubatu sadiqa tuba ta gaskiya ba ta wasa ba kuma da yin nadama da yawaita istighfari da ma har ma wani kaulin da ma shi wadda aka yi da matashi saboda haƙƙinsa a ta nema masa gafara shi ma watakila ka samu yafiya wannan dai shi ne abin da malamai suka faɗi don haka ka yi tuba ta gaskiya kuma ka yawaita nadama kuma lalle ka yawaita ayyukan alheri wala Allah wannan zai rage maka ko zai sauƙaƙa maka abin nan samun sakamako a wajen ubangiji domin tunda yana da ka'idar shi Allah ba a zalumin kowa ba ne wannan ita ce matsalar da ake jin tsoro kuma kayi ta'addanci akan amanarsa kuma akan haƙƙinsa wannan shi ake ganin ka yawaita aikin alheri bayan ka tuba ma Allah wala Allah za a yi balance in an je lahira da cikin ayyukanka za a ɗiba a biya shi saboda akwai cin iyaka a ciki tunda in kuma kayi sa'a majhuliyar sako ka tura masa cewa wanda ya sani da wanda bai sani ba yace ko ma menene ya yafe to wannan yanzu ya ya riga da ya shiga cikin record nashi amma idan ya ce don akwai waɗanda in an musu laifi suka ce sai ka gaya mun laifin saboda ban san laifin da kai ba eh kuma shi ma yana da hujja saboda Allah cewa illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu kana da haƙƙi sai sai amma bayani ga ya mun mai kai ne a in an barka za a cikin gashin ta ai ba za a ci ba ba za ka ci da gashi ne to ba ga irin ta ba saboda haka kakar ma sai an fige ta ake yi ko yawa amma an gaba ta cikin gashi ai sai dai ka zula mata idanu ala ayyati halin dai Allah ya karbi tuba wannan shine abin da muke nema Allah ya yafe masa tun da yayi nadama shi kuma wanda aka yi masa laifi Allah ya cika masa da wani abu a cikin rahamarsa wannan shine Allah ya sauke to kuma jama'a da wannan da wannan takardar masu neman mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wata yar sha'awa ce mudda ce kalilan yan mintoci ne wato sai ta jawo maka shekara da shekaru kana fama yanzu kaga ya ce shekara biyu amma har yanzu hankalinsa bai kwanta ba kuma kila da za a tambaye shi to daga fara zinar da karewar ta minti nawa kai yan mintoci ne ko ba haka bane amma nadamar kuma da damuwar gashi har yanzu shekara biyu ba a fita daga cikin ta wannan ma tukunna ba a da tabbas din cewa Allah ya yafe ana dai roƙon ya yafe an yi tuba ya karba so ka ji tsoron yin zina ka ji tsoron ma'aikata laifi ka ji tsoron neman matan mutane don wani sai ga Allah ya azurta shi da mota da komai yana daukan matan mutane yana zuwa yana lalata da su ta ci amana wani wallahi da wuya ka gama lafiya baka yi sa'a ba za ka mutu ba imani saboda kaga babu ma nadama a cikin al'amarin kwatsam watakila mutuwa ya ta zo maka dare daya kenan sai ka waye gari a gaban Allah ka ci amanar mutane mata ba a san iya wanda ka je ka nema ba Allah so ke so a ji tsoron Allah dai na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون قد عقلها المؤمنون
قد أفلح المؤمنون نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون
نعم والذين هم عن اللغو معرضون
na'am kafin mu abin nan maganar da muka so mu faɗi mai karatu ya fara karatu shi ne su karan kansu mata su ji tsoron Allah domin duk yadda mazinaci ya kai ya yi zina to sai mace ta ba shi hanya don mace ba da hanya ba ba zai yi ba saboda haka ku ji tsoron Allah musamman matan da suke da aure suna bin mazaji don wai a samu wani abin duniya wasu ma za a gan su da 'ya'ya rututu amma suna aikata wannan aiki ana ganin kamar ba za a mutu ba ana ganin kamar ba za a je gun Allah ba mijinki yana can yana fama da neman abinci da abin da zai rufa miki asiri kina cacin da wani kina ba ma wani dama ya shigo gidanki mai gidanki baya wannan zalunci da cin amana ya yi yawa Allah zai tona miki asiri ba zai kyale ki ki ji tsoron Allah na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace qad aflaha almu'minun mu'minai sun rabauta da aljanna sune masu kushu'i a cikin sallar su sai yace wallazina hum anil lagwi mu'ridun sune waɗanda anil lagwi mu'riduna wato akan lagaw suke masu bijirewa in an ce bijirewa shine kawar da kai da nesantar waɗannan abubuwa lagau Allah ya ambace shi da yawa a cikin alƙur'ani malamai suna kallon kullu shay'in yashghiluka an shay'in muhim huwa lagau duk wani abun da zai shagaltar da kai gabarin wani abu mai muhimmanci sunansa lagau shi za aka ce misali wanda ya shigo masallaci liman yana hudu ba sai ya ji wani mutum yana magana sai ya ce wa mutumin ya yi shuru to wannan da ya ce a yi shirin ya yi lagau kar a je kan mai magana tukunna kai da ka ce ya yi shuru ta ga kamar umarni kai da abu mai kyau aiko amma kuma annabi ya ce faƙaɗi laga ya yi lagau malamai kuma da suka zo fassara lagau sai suka ce wannan irin lagau ma yana iya sakawa ka rasa ladan juma'a in dai liman yana kudu ba kai wannan magana sau da aka kenan a nan lagau yana da tsanani har yana barazana wajen rasar maka da sallah har yana barazanar cewa ba za ka sabu ladan juma'a ba, kuma da kai aka yi sallar laifinka shine ka daga abu marar muhimmanci akan mai muhimmanci saboda hudubar liman ta fi komai muhimmanci a lokacin kuma za ka ga cewa mai du'atul murshid littafi ne shi kan ma cewa yake kowane kofar masallaci akwai mala'ika yana rubuta sunayen mutanen da suka zo namba bayan namba wannan ya zo akan sa'a kaza wannan ya zo akan sa'a kaza wannan ya zo akan sa'a kaza amma daga liman ya hau kan mimbari ya yi sallama mai kiran sallah ya kira ya kuma fara huduba to mala'iku suna rufe littafin saboda muhimmancin wannan kuduba ka daina kallon liman ko nan ajin ku ne ko kuma tare muka kuka makaranta da shi ko kuma ma a anguwar ku ne ne ba dole ne sai ka saurare shi ba ba liman ake saurare ba hudubar ake saurare saboda girman darajarta domin kamar a wani ƙaunin tana kama da rukunin raka'a biyu ka na sallah sai za aka baka juma'ar raka'a biyu to kenan kamar kana magana ne a cikin sallah laifi ne ko kuma kaga za ka ga wasu suna ma cacin suna buga waya ban taba ganin mutanen da suke taruwa akan addini kuma a wani lokacin ka samu wasu da yawa daga cikin su suna rena dokokin Allah ba sai a irin wannan kasar za ga an cika masallaci amma ba a girmama wasu abubuwa kuma girmama ababuwa na ibada min shi min takawar ulu yana daga cikin tsoron Allah ka yarda cewa tunda annabi ya hana sai ka girmama al'amari to wannan ya nuna a cikin zuciyarka akwai tsoron Allah amma idan ka yarda annabi ya faɗa amma baka girmama ba kuma baka hanu ba to yana nuna rashin girmamawarta ga Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi zukatan wasu mutane masu irin wannan wannan da suke shagaltuwa da lagaw yace la iyatan qulubuhum ai zukatan su ne suke cikin shakku da gaffala da rakkana cikin suratul anbiya za ga ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa a wani lokaci mutum ya ɗaga abin da ba shi da amfani yana kuma zubar da abin da yake da amfani a wani ƙaunin aka ce tar kuma yanfa'u ila ma la yanfa shine wato lagau barin abin da yake da amfani sai ka koma zuwa ga abin da ba shi da amfani wannan lagau ne misali yanzu a rayuwa za ka ga akwai abubuwan da suke da amfani suna jawo ɗan adam amfani ko da ya yi sabon allah a ciki to za ka samu ya ci amfani misali yanzu a ce ta ce kaga yan ƙur'ani ya kira ta cewa cikinta akwai amfani ko amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubinta ya fi amfaninta yawa to amma kuma sai kaga shi lagau mutum ne zai bar mai amfani sai ya koma abin da ba shi da amfani ana kiran sallah madadin ka je ka yi sallah amma kuma kana karta karta mai amfaninta ko kana yi mai amfaninta mai amfaninta to darafa mai amfaninta ko kana ne to lidofa mai amfaninsa gems shi kuma mai amfaninsa ana samun kudi a ciki ko ba mai yi ne a nan wajen ba wanda yake yi to kuma in kana yi ba za ka gaya mana ba saboda ba za ka gaya mana ba a kan ne ai ba ma rubuta zunubi kuma ba ma ba da lada amma ka gaya mana eh kana yin games amma ga amfaninsa bari mu saurara kila wani zai fito kadai ba mai fitowa kenan yanzu duk wannan taron ba mai yin games a ya wasu suka ce a'a to in ka ce a'a fa za mu iya komar da tambaya wajen ka me yasa ka ce a'a ba ana dan taba to wannan wannan yayi gaskiya ba yayi gaskiya ai kaga a wajen manzo Allah in an yi sallah aka yi wani laifi manzo Allah ce waye daga cikin ku yayi kaza sai wani ya ce ni ne ya rasulullah sai ya ce to kar ka sake shikenan an gama to kaga idan ana danyi to me amfanin sa nishadi ana samun ɗebe kewa ko ana yi wani lokacin har ana ihu ko ana ɗaga ‘yar ƙafa ana bugawa ana ha na sha baka zani ba shaɗan ne ya sha ƙafa a lokacin ko ba haka ba ne an sha ka ne kai baka sha ba shaɗan ne ya sha ka yi wani da masu yin games nan za su canza shi ya zamanto misali musulunci a yi wasu wasu abubuwa haka ta yadda za ka yi ta yi sai ka rika hada wasu ayoyi ko? yau ana yi ko? to kaga wannan ai zai taimake ka wajen ma sanin wasu abubuwa to amma kuma galibi masu games ba su cika bin wannan gumba ko a ce idan ka hada wannan da wannan in ka hada sai ya rubuta maka la ilaha illallah sai ya furta kai ma sai kai ai kaga ka ci riba ko ko kuma ya hada maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kai ma sai ka maimaita ai kaga ka ci riba ahabbul kalami ila Allah arba'u kalmomin da suka fi soyuwa a wajen Allah guda hudu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata ruwayar ma an ce su ne baqiyatus salihat to kaga kenan ka ci riba to amma barin abu mai amfani zuwa ga abun da ba shi da amfani wannan shine lagau duk wanda ya ciru daga abun da zai masa amfani sai kuma ya je kama abu marar amfani to ya shiga lagau su ko muminai da Allah ya musu alkawari da aljanna anil lagawi mu'ridun bijirewa suke ba za yarda da wannan abu sai dai su koma kan abin da zai zama mai amfani a wata a wani maganar malamai suka ce lagau shine al-i'radu anil haqq mutum yan gaya masa gaskiya ya bijire mata to idan ka bijire ma gaskiya to za ka je ga gidan ƙarya ne ko har yanzu dai ana nan akan ma'anar ka bar mai amfani ka koma abin da ba shi da amfani walla'ib ko kuma wasa wanda ba zai baka komai ba ba zai amfana maka komai ba kuma akan sa ka bar ambatan Allah an gane wasu kuma suka ce a allagau shi ne al'iƙibalu alalbaɓin mutum ya fuskanci ɓarna to ya zo da abin da yake lagau mummine kuma suna bijire ma mai ɓarna haka muta haka malamai suka yi tari sai aka ce to menene tasirinsa idan ɗan adam ya shiga ciki yana ta aikata ai mun ji dai definition na lagau ɗin to idan ka lizimci kana yinsa me zai jawo maka a rayuwa to ko daga yadda malamai suka ba da definition din ka san cewa ka bar abin da yake mai amfani ka koma gidan abin da ba shi da amfani to zai jawo maka illoli kamar haka illa ta farko malamai suka ce ya fita usilata bainal abdi wa bainar rabbi wannan abin da ka zaɓa mai maras amfani ka jefar da mai amfani to a ci gaba idan ana yi ana yi sai ya yanke alaƙarka da ubangiji zai hana ka samun saduwa da Allah kuma ko ba komai ai misalin da muka bayar da dara da lido da karta idan ba a sa ba duk waɗannan abubuwa za su kai matsayin sai sun sha makance ka tsakaninka da Allah saboda za su raba ka da Allah ko a wani lokaci za ga mutum ya kama wani abu har an kira sallah da komai sai kuma ya zamanto bai yi sallah ba to aike nan daga wannan lokacin wannan aikin ya katse tsakaninka da Allah domin babbar silarka da ubangiji shine sallah babu abin da ya fi haɗa ka da Allah a cikin ayyukan ibada kamar sallah sallah ita ce sila a'zamu sila ma'a rabbik ita ce babbar abin da yake connection ɗinka da Allah babu kamar sallah a cikin ibadun da Allah ya shar'anta domin ya ce hadisi ya zo ya ce idan ka ce Allahu akbar to Allah fiska da fiska yake kallon yana gabanka to kaga kuwa ibadoji da yawa zaka baka samu wannan martaba sannan idan ka tafi sujjada ka fi kusa da Allah ba wani lokaci da kake kusa da Allah kamar wannan to yanzu ya hana ka sallah ai kaga ya yanke maka alaka ta tsakaninka da tsakaninka da ubangiji sa'annan na biyu sai suka ce tunda ya raba ka da Allah ya yanke tsakaninka babu wata hulɗa da take hada ka da Allah saboda ka shiga wannan to ya qa'u sa'ibahu fi ibadi shaytan to shi kuma shaidan wannan abin da ka dauka na lagau ya raba ka da Allah to zai saka cikin igiyar shaidan in shaidan kuma ya tattaro ka kana cikin sarkar igiyarsa to yabta'idu an zikrir rahman zai nisanta ka daga barin ambatan Allah mai rahama duk inda wani abu da ya shafi Allah mai rahama za a abin nan din shi za zai zai zai zai kai ka to shaidan zai yanke wannan abin nan na uku shine yace daga nan kuma da la'au da lagau da la'ibu duk za su mamaye ka la'au shi ma wata illa ce lagau shi ma wata illa ce la'ib shi ma wata illa ce wanda duk waɗannan ba abin da suke iya amfanar ma ɗan adam to sai shaidan ya zo ya kawata maka su ba abin da za ka yi sha'awa tun da ka bar fadar ubangiji ba ka da alaƙa da shi to ai yanzu dama sallah ita take hana ka alfasha ita take saita maka kwakwalwa ita take kai ka wajen ubangiji to yanzu duk ka rasa su saboda haka to abinda kuma zai nesanta kai ƙara nesanta ka da Allah su ne zaka bi abubuwan da zaka bi kuma su ne daga lahau daga la'ib da sauransu sai ya kawo maka bi asnaf wa anwa'ihi zai zo maka da nau'o'in su iri daban-daban da kuma nuna maka sha'awa sai ya zamanto ya jurrul muslim ilal batil daga nan shedan zai ja ka zuwa cikin gidan barna yanzu ka fita daga cikin gidan gyara ka shiga cikin gida na barna banda wannan kuma yake shi lagau idan suka haɗu suka suka zamanto su su uku nan to suna zama sababun lihadril amwal wa infaqiha bighairi haqqiha to daga nan kuma idan lahau wasanni da waɗannan abubuwa suka ci ranka suka ci ranka to shikenan shedan ya kai ka wannan gidan yanzu kai ma ka saba to sai ya sabbaba maka abin da zai lalatar maka da dukiya ko zuba kuɗi masu yawa akan abin da ya shafi ka ciyar da dukiya ba akan haƙƙinka ba shi za ka ga wani sai ya ga ga makarantar islamiyya a anguwarsu a mazabin ya duba dubu ɗari biyar a gyara makarantar mahaddacin alkur'ani su yi karatu saboda wancan abu sai ya je ya sai kofi na wasa sai ya saka ya ce duk matasan su zo su haɗu don ya ɓata su ba a yi ne ana yi ko to shi yasa ya ce idan fa ka kuskura ka faɗa igiyar shekan saboda la'awunka da la'ibinka da lagawunka suka jakar to za ka nesanta daga barin duk abin da ya shafi ambatan Allah mai rahama za ka nesanta ba da kudinka za a gyara masallaci ba kai baka ciki ko ba da kudinka ne za a taimaki fakirai ba baka ciki ko ba da kudinka ne za a taimaka ma duk wata hanya ta Allah ba a'a in kaga ka cire kudi to za ka taimaki hanyar shedan ne domin akan igiyarsa kake shi za ka ga mutum sai ya sai abun kuɗi da yawa sai ya saka a zo a ta ihu a tara 'yan mata da maza a ta ihu ana yin abubuwan da ba su dace ba kuma har ana zaga shi wani ya saka kofi kofin zuwa aljanna ko zuwa jihannama na ji kayi shiru ai dai ka san ba na Allah bane kofin to na waye ya ba za ka ba da amsa da ƙarfi ba yawa na shaidan to kuma tun da ka sai kofin shaidan kana son dawa kake son a haɗa ka gobe kiyama fa bi'sal qarin tur da wannan abokin da ka zaba me yasa ba za ka zabi gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ka zabi gidan alqur'ani ba me yasa ba za ka zaɓi ilmantar da mutane ba yanzu wannan kofin da ka samu ana ta ifaci ifaci ana ta ashar ana ta zagin juna ana gaba da wani yaro ka samu a unguwar ku ka ɗauki nauyinsa ko zai yi karatun medicine ka biya scholarship bai fi maka ba ai ka gina al'umma saboda babu wanda zai je ya karatu karatun sau ya tsaya a kansa shi kadai da duk likitocin nan da malamai da duk sauran kowa sai ka samu inda iliminsa yake zuwa ya taimaki al'umma haka ne ko ba haka ba amma fa wancan abin da kake yi rusa al'umma yake baya gina ta saboda hatta tarbiya lalata ta kake a wannan gurin to sai zaman to sababi ne zaka ciyar da dukiya akan abin da ba shi da amfani ko kuma akan abin da ba haƙƙin dukiyar ba na biyar suka ce to idan wannan abin ya tafi a haka yudhi'ul waqtal muslim bila fa'ida zai tozarta lokacin mutum musulmi kuma ba tare da wata fa'ida ba wa yusarrifuhu an an da'a kuma zai juyar da kai daga barin yi Allah da'a wa fi'lil khairat kuma zai nesanta ka daga aikata aikin alheri kaga kenan musifa ce babba so wannan kenan abu na bakwai shi ne na shida kai shi ne yazra'un nifaq في القلب وينميه الشيطان ويحسره ويزوره hatta yasurru munafiqan haqqan irin waɗannan abubuwa da kake kallon su kamar wasa kullum aikin ka karta kullum lido kullum wane ne abubuwa na shiriri ta su ka ɗauka kullum abin da kake to wannan abin zai su zai shuka maka munafurci a zuciya kuma idan ya riga ya yi shuka shi kuma shaidan zai ci gaba da bayan shukar shuka kuma yana mata bayan girma take to sai ya bunƙasar da munafurci a cikin zuciyarka daga ƙarshe idan ya fito da munafurcin har mutane suka gane sai kuma shaidan ya kyautata shi ya mai da shi abu mai kyau a idanunka da tunaninka sai ga ba abin da ya kamata ka girmama sai wannan abubuwa na lagawo da na lahau da na la'ibin sai ga waɗannan kawai su za ka yi ta girmama to sai shi ɗan ya ƙawata shi sai ya masa ado har sai ya mayar da kai munafuki shi shi nan sai ga kawai ka dawo zuciyar ka banda munafurci ba abin da take so to waɗannan su ne abubuwan da lahau da lagau da la'ibu suke samarwa abu na bakwai shi ne ta ta sa'al shaksiyatu sahibahu mutum takarka wannan abun zai halakar da shi za ka dawo idan waɗannan abubuwa suka aure ka su kake ta fama to mutuncinka kullum yana zubewa a cikin al'umma kana ƙara faɗuwa kana ƙara faɗuwa har daga ƙarshe watakila wasu sun gaya ma a idanunka wannan ku rabu da shi kawai ya zama kaza da kaza ya zama menene za ga kima da daraja kuma duk ta zube a cikin al'ummar ka ba za ka yi kwarjini ba ba za ka yi daraja ba za ka zama to kaskantacce wato kuma wulakantacce shi ne aka haɗa su gaba ɗaya ire-iren waɗannan abubuwa za ka same su suna jawo waɗannan abubuwa ikhtilafin imra'us sahih bi fi'ilin yufsidu ara'ah zaka samu cudanyuwarka da irin waɗannan abubuwa guda uku da la'awun da lagawun da la'ibu daga nan zaka samu alkhawr shine kutse zaka rinka kutse cikin abubuwan da ba su da kyau kuma zaka iya kutse wato cikin mutuncin ma wasu idan waɗannan abubuwa suka cuɗanyu a cikin al'amarinka to za ka zamanto cewa ba za ka aikata abin da zai amfanar da mutane ba sai dai ka rinka aikata abin da zai bata maka mutunci da kuma shiga cin mutuncin mutane saboda haka duk lokacin da aka ce za ka yi wani abu to za ka gina shi ne ba a kan aikin alheri ba ga shi kuma ayyukan alheri su ne nagartattun abubuwa da suke haɗa ɗan adam da ɗan wato da ubangijinsa kuma sai a same ka cewa za ka iya tozartar da kuɗi masu yawa la'ala babin khairi ba za ka ciyar da kuɗin akan ƙofar alheri ba amma za ka iya ciyar da su akan ƙofar sharri waɗanda sai ga mutum ya gina gidan da zai zama ana ta sako bayan mutuwarsa ko ka je ka gina gidan rawa ko ka gina wani club wanda zai zamanto na sabon allah ko wani abu saboda kwaɗayinka ne ga waɗancan abubuwa har suka mayar da kai haka yanzu ka fara ciyar da kudin ka kai daga la'au ka fara ka zo la'ai ka zo lagau to shi kenan yanzu ka kai wani mataki na da ka dasa ma kanka samun zunubi bayan mutuwa akwai waɗanda suke mutuwa su bar gidan rawa ko babu to sonsa ga waɗancan abubuwan da suka kai shi wani kuma kaga ya bar wani guri da ake ta sabo sannan kuma magada su zo su ce su ba su bari ba za su ci gaba don yana samar da kuɗi a yi ta rigima wataƙila har limamin anguwansu su yi ta magana amma dai yaran ba za su ji ba saboda yanzu ka kafa wani asar mummuna ko man sanna sunnatan sayyi'a wanda ya kafa mummunar hayya ta sabon Allah fa alaihi wizruha kafawan tukun na zunubin yana kanka wa wizru man amila biha wanda duk yazo yayi aiki akan wannan zunubin har yanzu kana da zunubin kuma ina ranar fitarka amma an neme ka da yin aikin alheri kuma baka yi ba saboda ka waɗannan al'amura suna jawa matsaloli kwarai da gaske saboda mutane sun saba da su suna kuma wato aikata su ɗaiɗai ku daga cikin mutane shi za ka ga cewa allagau wasu malamai suka ce kalabun laƙi mata lahu wala ma'ana ko kuma fi'ilun laƙi mata lahu wala ma'ana wala fa'ida shine ko magana ce ba ta da amfani ba ta da ma'ana ba ta da daraja to babu shakka wannan maganar ta zamanto me ta zamanto lagau shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya yaba ba waɗanda suke da imani cewa wallazina hum anil lagwi mu'ridu a wata ayar ce wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu idan suka ji abin da yake lagau wato sukan bijire ba wannan abin din sukan fita daga wannan harkar wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum sai su ce aikin ku yana gare ku aikin mu mu ma yana gare mu to wannan shine abinda malamai suke kallo akan wato walladina hum anil lagawi mu'ridun mu'minai suna bijirewa daga barin dukkan abin da ya shafi lagawi saboda ka duk abin da ka san ba zai ma amfani ba a cikin rayuwa duk abin da ka san ba zai amfani ba ba fa'ida ba wani amfani kawai ka ajiye shi a gefe ka aikata abu mai amfani kuma galibi za ka ga wasu akan wannan abun sai su bar sana'arsu akan wannan abun su bar sallah akan lokaci akan wannan abun kai duk wani abu da ka sani mai amfani za su iya barin su saboda wannan lagawar kuma ba shi da wani amfani a gudu wani lokaci idan misali za ga wasu mutane masu dan kokarin kenan ko misali a gidan kwallo ana ana hada salloli wannan masu dan kokarin kenan ko to wani kokari kai inda dai a wajen abin nan ne wa yake sai ka je wanda yake sai ka je kuma me naka na hada hada sallah yanzu akwai hujja kenan ka hada sallah a wannan gurin a islamance kaga kenan ya tozarta maka abu mai amfani ko ba dole ne Allah ya karba ba saboda ka jawo sallar inda ba inda take ba domin mun san inda Allah ya ce ka hada sallah da uzuri ko to ma anan fa babu dalili da zaka zo ka hada wai kana ganin kamar zaka yi ma Allah wayo saboda haka za a yi sallah za a fara bugawa karfe uku misali to wai kai mai dan kokarin kenan dubarin ku hadu ku hada a garin ku fa kasaru ce ko sallar matafi ne ko kuma salatul khawfi ne wacce ce a ciki kai yanzu jam'u taqdim ko ta'khir wanne ne kawai son zuciya ne fa so haka shedan yake sai ya sarrafa ka ya kadar maka da au mai amfani ya daura ka akan abin da ba shi da amfani kuma za ka yi ma Allah bayani don dole ka yi masa bayani saboda Allah ba zai bari ba ya ma kawo ka duniya ne dan ka yi masa wannan ibada ko ba haka ba sannan kuma ka zo ka kama wani abu da yake marar amfani shi yasa daga cikin sifar muminai yan aljanna ubangiji yace allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu haka masu imani suke Allah ubangiji ya taimake mu nan muke ganin zamu aje tare da cewa bai kyamara ma bai nuna mana lokaci yayi ba amma dai da yake mun gama da ayar gobe za mu shiga wallazi na hun lizzakati fa'ilun za mu ga wannan sifar ba kowa yake sifantuwa da ita ba cikin musulmai domin da yawa wasu har su su gama rayuwarsu su mutu ba za su yi zakar dabbobi ba don ba su da shi ba za su yi zakar kudi ba don ba su da shi za su yi zarkar amfanin gona ba don ba sa noma ba zarkar da za su yi haka za su tafi kawai sai dai ta karba ko kawai kawai dai kawai a ba su kuma ba ne bifa kai ba saboda allah ne bai azurta kan da abin da za ka fitar da zarkar an gane amma wani lokacin akwai zaman banza da yake jawo maka talauci kuma shi ma ya kamata mu gaya maka akwai zaman banza da yake sa ka zama matalauci don wani talaucin a wasu gidajen na ganganci ne ba na Allah da annabi ba ko kana ganin mun yi laifi a yanzu misali sai mutum ya haifi 'ya'ya bakwai zarta zarta wani ya kai ya ɗauke shi daga nan har fce ɗin nan wallahi zai ɗauki babansa har zuwa can saboda ƙarfinsa amma fa har yanzu duk ayyukan da ake ga noma ga gine-gine ga kafinta ga sana'o'i ga wane ne su masu keke na ga wane ne duka shi fa ba zai yi ba har yanzu sai gari ya waye sai ya tafi filin gwale zai ya ɓata lokaci har sha ɗaya da rabi na rana ba sana'ar komai sai ya dawo ya saki mahaifiyarsa in ta ajiye ɗan wake ya ɗauke kuma har yanzu duk girman sannan yana jiran wai a sallar nan da za ta zo babansa ya ɗinka masa riga haba ma lalacin ka ya iya wa wannan yau shi za ka nemi wannan duniyar in dai a wannan matakin ba ka tsaya ka nema ba wani zaman da kake kallo wasu da yawa talauci su suka saka ma kansu shi za a yi Allah yake muminul qawi ahabba ila Allah min al muminul da'if muminin da yake da ƙarfi mai taharruki mai jujjuyawa mai buga-buga mai nema shi ne ya fi sama da wanda yake da'ai ba da aiki sai kwanciya kuma wani lokacin ma sai ga iyaye da wata al'ada suna ɗaure musu gindi daga mutum zartake ke da shi ma ya kai ya ɗauki babansa kamar yadda na faɗa ya yawo da shi ma amma wai sai ya zo yana neman wai a ba shi taimako zai siya wa babansa magani kuma yana da waya sama ta dubu arba'in a gindinsa watakila in ba a isa ba ko ya saya ko ya sata ɗayan biyu zai faru ya kashe zuciyarsa gaba ɗaya wallahi ku tashi ku farka ta wancan mamman shata ko ku tashi ku farka yan arewa kusan bacci aikin kawai saboda haka ya ce idan ka tashi ka tsaya to ba ka dannu ba za ka dannu ba kana tsewa zai danne ka shi ma ya ce ba don 'yan waƙoƙin nan da yake ba ya tashi ya tsaya fa da yanzu an danne shi to amma kai kana zaune kana ta abin nan ga sana'o'i iri daban-daban ga ayyuka iri daban-daban wallahi kada ku rena sana'a Allah yana neman sabab ne sabab kawai Allah yake so sababi wallahi wani abun ba wai wani abun abun nan bane za ka ga jarin ba wani ba amma sai ka samu a ciki yake ci a ciki yake sha a ciki yake sha ko da muna kauye za ka ga wani karan dawa ya samu sai ya daura lilo da zare da masilla da yan reza duka kudin gaba ɗaya nawa ne amma kuma za ka ga a ciki yake cin abinci saboda Allah yana son sabab in ka bi sabab sai ya baka sa kuma albarka amma ka daina zaman banza kana tunanin wai wai gwamnati za ta baka aiki in ji wa yanzu bana kuku nawa ne kuka fita a university nan ta gwamnati a kashe rai guda nawa ne suka fita a fce nawa suka fita a horticulture nawa ne suka fita akwai can wai wane ne na fada akwai wane ne kantungo akwai wane ne can technology wane ne wane duka waɗannan mutum nawa suka fita kuma kana tsammanin 'yan gombe da suka fita duk gwamnatin jiha za ta yi ɗaukan su aiki baɗi kuma su sake fitowa ka daina yaudarar kanka da nce mana wallahi shawara nake baka shawara nake baka ka daina yaudarar kanka da nce wai daga kaji an buɗe wani portal nan ma gwamnati za ka saba kuɗi ka je ka cika portal ɗin ka yi abin da za ka yi sun gama rabe-raben su ka ba su kuɗin shiga ne kawai amma kaga in ka kama noma ko kama wata sana'a to shikenan Allah yana neman sama shi ilimin ka ajiye shi a matsayin wukar dindi in lokacin ta tazo sai ka zaro amma ka ce shi da komai da shi haka kake yawo babu shi yasa ya kamata a ce an canja wasu salabus a wasu makaranti wanda zai koya wa mutane sana'o'i daban-daban irin su china da sauransu duk da haka suka ci gaba mu mun tsaya kullum akan abu daya hatta irin waɗannan abubuwan ya kamata a zo a saka su a ce matasa dole a kowa ya zaɓi sana'ar da zai kuma idan suka fito gwamnati ta tallafa don tana da abin da za ta tallafa akwai ɗan jari da za a baka kai kuma kai makan ka faɗa kar ka je ka ga wata mai kallabi a goku ka fara tunanin to ya dai ina ganin fa za mu dace da ke za ku dace a ina za ku dace baka da kokobo ka gani da Allah baka da kojiri ya za ku dace ba ba wani dacewa da za ku yi ka daina wannan magana ko Allah ya ce maka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم na wani bawan Allah ya bada alƙur'ani yana neman addu'a Allah ya biya bukata to akwai wata kuma tana ICU ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله منا توصل إلى سنة أنت دورنا العبادة دورنا الزمع الله تقرق أثر يا الله وجد كتيا يبوا أتكين جهر يا الله تظن الدم لا فيها يا الله تكون الجهر تقارب من الزمن لا فيها يا الله ما سكتنا إذا سشريا تشريا سكمبا سشريا يا الله كما قالوا يا الله وجد منا ربك يا الله Allah ka karbi wannan ibada da ake Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka mana rahama Allah ka ji kan malaman mu ka ji kan iyayen mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah mutane ciki da waje kowa yana da buƙatar ta alheri muna roƙon ka ya Allah ka biya mu kowa buƙatar ta alheri ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين